Assalamu alaikum ma'abuta sauraron radio al'umma barkanmu da yau barkanmu da sa'ar sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke gabatar muku da shirinmu na ah, ilimi da fahimta su ne jagoran rayuwa ah, wanda Sheikh Abdulmalik ah, yake gabatarwa Almajirin malamai.
Malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu masu bibiyan mu a wannan radio na al'umma idan ba ku manta ba haiwa yau waje muna nan cikin abin da ya shafi sani na ka'idodi na tafsiri da kuma abin da ya shafi abubuwan da suka kumsa abin da tafsiri ya kumsa a jiya idan ba ku manta ba mun gabatar muku da abin da ya shafi a, yadda ake fassara qur'ani da maganganun sahabbai da sauransu To yau kuma muna so mu gabatar muku da wata sabuwar tsaraba shine abin da ya shahi a wai saboda mi ne ake samun saɓani wajen masu fassara alkur'ani نعم sai ga sun samu saɓani to saboda mi ake samun wannan saɓani نعم kafin haka aka rama kalla ina so ai mana shin hada da ma abin da ya shahi ma'ana ta shi ma'anar saɓani ina ne kalma ta al-ikhtilaf da Hausa To, na farko wannan maudu'i sunansa asbabu asbabu ikhtilafil mufassirin dalilin da suke sa malaman tafsiri suna sabani na'am kenan shin abin haka ne don wani sai mamakin a ce cikin qur'ani wajen fassara an samu sabani Mm.
shi ko ya manta da cewa ana buƙatar a san shin akwai shi ya halatta ko bai halatta ba akwai dalili ko babu ina fata an fahimce ni na'am to asbabu jam'i ne asbabu asbabu shine wato igiya ko kuma abin da da shi ake kai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajj yace man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila sama sama wanda yake tunanin Allah ba zai taimake shi ba ko ko Allah ba zai taimaki annabinsa ba fassara guda biyu falyamdud bi sababin ila sama ya riki yi igiya zuwa ga sama Mm.
to amma asbab na ana nufin dalilin abu hanyar da take kai zuwa gare shi ikhtilafu kuma sabani ne daga wato an ƙara alif da ta'un asalin shi khalafa yakhlufu an gane ko wannan ya maye ma wannan wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard Allah shi ya ku zaman to masu maye ma juna to amma saboda an kalli nan al-khilaf ba don saboda wancan ya tafi wannan yana nan ba sabanin da aka samu tsakanin wancan ya tafi ya mutu kenan ko ya gushe wannan yana nan bainal wujud wal adam tsakanin akwai da babu ina fata an fahimci ni Na'am.
shudewa tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan suna maye majuna wannan yazo bayan wannan Mm.
to al-khilaf ana kiransa at-ta'arud shine wato ya zamanto nassoshi ko ma'anar nassoshi ta ci karo da juna daga al-mu'arada ne Na'am.
al-mufassirin kuma waɗanda suke fassara littafin Allah subhanahu wa ta'ala kafin mu shiga cikin maudu'i ga dangaren akwai wani malami profesa na tafsiri ustadu Dr. Mas'ud bin Abdullah Funaisan wanda yake malami ne a Jami'atul Imam ta wato Riyadh yayi bincike akan wannan asba- wato ikhtilaful mufass- mufassirin asbabuhu wa atharuhu saboda ko ɗalibin ilimi yana son ya ƙara bincike akai na'am To, don haka dai wannan shine abin da ake nufi da saɓanin malaman tafsiri a gurguje.
To aka raba kallahu tun da mun yi wannan shinwaɗa kowa ya san abin da ake nihi da saɓani.
Na, To muna son mu ga cikin abin da ya shahi tafsiri a shi tafsirin kamar nau'i nau'i na saɓani da ake samu guda nawa ne.
saɓani na tafsiri kala biyu ne, Mm.
asalin shi kenan don mu fahimci abin.
Na'am.
Wato akwai ikhtilafu tanawwu saɓani wanda yake na, wanda na nau'i nau'i ne.
Na'am.
Ma'ana zai zamanto duk abin da an ka faɗa a ƙarshe dai in an haɗa su magana guda ce, Eh.
ko kuma ba su ci karo da juna ba.
Mm.
Ina fata an fahimce ne.
Eh.
Sai kuma ikhtilaf at-tadad saɓanin da wata magana ta ci karo da juna.
Eh.
to wanda kuma nan ne matsala take sai an rinjayar da wata magana akan wata Allah magana an ci karo.
yawwa to wannan shi ne nau'i na sabani guda biyu Malam misali na saɓani wanda yake.
to ba a za ci mu zo karo ba.
cikin karatu ina ganin akwai su sai mu shiga cikin su don Okay, kan to.
mu ci lokaci sosai To eh, mu je aka raba kallahu menene ke sa sababin da ke sa a samu saɓani.
to daga ciki akwai abin da ake kira al-ishtirak Mm.
al-ishtirak shine tarayya Mm.
to shi wannan tarayya ana samun shi fil al wato al asma kuma ana samun shi fil af'al ana samun shi fil huruf ana samun al-ishtirak bi sababil hafi Mm.
waɗanda ababe guda hudu. Al-ishtiraku fil asma sunaye su zamanto suna ɗauka he da ma'ana ɗaya a cikin yaren larabci. to kaga nan za a samu matsala misali kalma ta alquru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru mata waɗanda aka saki za su zauna su yi wato quru'i uku to kaga mun ce jam'i ne na alqar'u ko alquru to yana ɗaukar tsarki yana ɗaukar haila to kaga waɗansu malamai suka fassara shi da haila waɗansu malamai suka fassara shi da tsarki kaga nan dole a samu sabani saboda shi yaren da alqur'anin ya sabka da shi yana dauke da wannan ina fata an fahimce ni al-ishtirak fil asma kama farrat min qaswara fama lahum an tazkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfira farrat min qaswara farrat waɗanda suka yi gudu min qaswara qaswara kalma ce tana ɗaukar ma'ana arrami mai halbi ko kuma kasuwara tana nufin al'asad zaki kaga wasu fassara shi waɗanda suka gudu daga mai halbi ko waɗanda suka gudu daga zaki kiran ko dole na wannan sabanin a same shi saboda yaren larabcin ya gadi wannan to sai al-ishtirak wato wannan fil asma'i kenan sai al-ishtirak fil af'al fi'ili misali Allah subhanahu wataala yace la tudarra walidatun bi waladiha ko wala yudarra katibun wala shahid to shi yudarra kin nan ma'ana biyu ke dauka in an ce wala yudarra kenan wala yudarar ko wala yudarir wala yudarar ka a cutar katibin mai rubutu wala shaidu wala yudarir kada ya cutar kaga yaren larabci ka wannan la tudarra walidatun bi waladiha shin la tudarar ka a cutar da ita saboda a ce danta na ba sai an bata hakinta ba ko ko la tudarir kar ta cutar da uba ko ko ƴan uwan uba saboda tana ganin yaro karami na bai kai inda zai wadatuwa ba to kaga wannan ishtiraki ne wato ma'ana shi ita kanta kalimar take daukan ma'ana biyu ta fi'ilin ya zamu yi da ita dole sai mu fassara kada ta cutar kada a cutar duka babu matsala ina fata an fince ni sun yi gudu daga zaki ko sun yi gudu daga mai halbi duka dai abin tsoro na zaki abin tsoro na mai halbi abin tsoro na ina fata an fince ni to kaga wannan yana daga cikin abin da yasa ake samun sabani ba wai haka ne aka samu sabanin ba idan muka je a gaba za mu duba akwai al-ishtirak wato fil harfi harfi yana ɗaukan ma'anoni daban-daban misali ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin da ya halicce ku daga rayuwa guda wa khalaqa minha kuma ya halitta daga wannan rai minha zawjaha to minha tana iya ɗaukar bayaniya min tana da ma'ana fiye da goma mun kawo sashen su daga cikin larabci amma nan malamai sun yi magana guda biyu wasu ka ce minha tana ɗaukar bayaniya kinan min ha min jinsi ha daga jinsin ta ita hawa'u irin jinsin annabi adamu ce da ido da hanci da baki ga ta dai sifan dan adam inda akwai bambanci kaɗan ne waɗansu kuma suka ce a min ha min tabi'idiyya ce tana nufin sashe ake nufi kinan daga sashen ta wanda kuma hadisai su suna bayan wannan fassara cewa in ka diba cikin wato abin da hadisai masu yawa sun nuna cewa an halicci mace daga haƙarƙarin ɗan adam na sama kuma na hagu kenan kaga wannan sai zama to fassara ita ce zance mafi inganci kenan kaga an samu ishtiraki ne harafin yana ɗaukar he da ma'ana uku to kenan ko sai waɗansu malamai suka fassara da wannan waɗansu malamai suka fassara da wannan sai dai idan sun ci karo da juna murin jihar da wata magana akan wata magana ka cewa daga jinsin annabi adamu aka halice tabbas tun da irin shi ce sannan kuma a'a daga hakarkari aka halice shi kuma haka nan daga hakarkari aka halice ta ita hawa'u kuma na hagu kuma na sama shikenan fassarorin ba za mu iya cewa ba abin nan amma fassara cewa daga hakarkari aka halice ta shine zance mafi inganci don shine fassara ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fatan an fahimta fahimta to kaga wannan al-ishtiraku fil harfi ne kamar harfi wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan ku wasu kace alba'un litta akidi ta zo litta akidi kenan duka kai za a shafa wajen arwalla wasu kuma sun ce a wamsahu bi ru'usikum alba'u litab'idi shine ku shafi safin kanku imamu shafi'i ya tafi cewa ko dan gashi uku kai shafa akai shikenan ya isa to kaga wannan sabanin saboda dalilin shi yaren ya tsina ɗaukar irin wannan harafi na ba'un yana ɗaukar ma'ana daban-daban idan muka ɗauka har yanzu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ila tana daukan ma'ana fiye da nawa sannan kuma ita ila in ta zo idan abu guda ne to abu na iya shiga baya domin alka'abaini suna cikin mi suna cikin arrijulu to kenan shin za su shiga ciki ko ba za su shiga ciki ba waɗansu malamai suka ce har su za a wanke suka ce a'a tun da ilaihi an kace kidan ba za ilaihi alka'abaini ba za su shiga ciki ba to saboda harafi na ila yana ɗauka fiye da ma'ana ɗaya kuma idan abu biyu ne to bai shiga cikin wancan sai an samu dalili misali subhanalladhi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa kaga daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci wanda yake al-aqsa mafi nisa a to a nan kaga masjidul aqsa daban masjidul haram daban ina fata an fahimce ni to amma kuma yanzu nan ilal ka'abaini ka'abaini ai suna cikin mi suna cikin Suna cikin kafafuwa kafa.
to haka ne zaka gani thumma atimmu siyama ila layli ku cika azumi har zuwa ga dare to alhali ko tsakanin dare daban yini daban kenan daga lokacin da yini ya kare dare ya shigo daga lokacin da rana ta fado ba sai dare ya rufe duniya ba an gane ko ba a ce thumma atimmu siyama ila zalamil layli ba Mm.
ina fata an fahimci ni to kaga su wannan shi na ɗaya daga cikin dalilan da suka sa wato ake samun sabani wajen tafsiri idan muka je abu na gaba sai alhafu shine wato abin nan eh, shafewa Allah ya ce lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u idan suka dawo shin fa in fa'u ba'da hunna wasu malamai suka ce fa in fa'u ba'da hunna bayan wata hudu to shi kenan kenan mace ba sai ta kai kara ba kuma arminta bai mutu ba wasu sun ce sai an je gidan alkali shine zance mafi inganci ko kuma sun ce a da watan nan hudu sun wuce to auren ma ya mutu Eh.
amma dai zance mafi inganci sai an je gidan alkali ko ya ba ta takarda Mm.
shi yasa ce wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim wasu sun ka ce a fa in fa'u fihinna in sun dawo cikin waɗannan watanni guda hudu kenan su da watanni hudu sun wuce Mm.
aure ya mutu Mm.
su ko waɗancan ba da hunna sai sun kai sun wuce sannan a je gidan alkali ko ko a ce aure ya mutu ina fata an fahimci ni to kaga wannan sabani ne da aka samu saboda mi saboda kalimar da za a kaddara wajen fassara to wannan shine inda aka yi madalla to wannan shine ɗaya daga cikin asbab ikhtilaf al-mufassirin yawa abu na biyu kuma akwai at-ta'bir bil misal shi ma yana zuwa kamar ya samu shine sababin sabani.
yawa at-ta'biru bil misal in zamu fassara shi da Hausa kamar kalima ce tana ɗaukar abubuwa da dama Mm.
to sai a zo sai a fassara ta da ɗaya daga cikin su ba shi ke nuna cewa ba shi kadai ake nufi amma na an baka misali ne misali a cikin suratu fatir Allah ce thumma awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah dhalika huwa al-fadlu al-kabir Mm.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من بعد قادوا للتافي مو daga bayan mu daga cikin bayan mu waɗanda muka zaba Mm.
al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an zabe ta an bata Qur'ani Na'am.
sannan cikin su ma an zabe waɗansu an ba su ilimin Qur'ani na'am to fa minhum zalimun li nafsihi daga cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya zalunci kansa wasu kace shine wanda baya yin sallar farilla wa minhum muqtasidun wasu sun kace a'a muqtasid shine wanda wato yake yin sallar farilla wa minhum sabiqun bil khairat wanda yake yin sallar farilla da ta nafila Nafila.
kaga waɗansu malamai sai su fassara shi da wannan wasu ce a fa minhum zalimun li nafsihi wanda ya zalunci kansa shine wanda ke yin ayyuka na farilla ba sallah ɗaya ba wa minhum muqtasidun akwai wanda kuma wato uh, zalimun li nafsihi wanda bai zuwa da farillai kenan kaga ba sallah ɗaya farilla ba zakka farilla ce in kana da hali Uh, haji uh, farilla ne to kaga zalimun li nafsihi wanda bai hajin farilla ba ko bai yi sallah farilla ba ko ko bai cika ta da kyau ba ko kaza ko kaza kaga sun bada misali ne da sallah wa minhum muqtasidun daga cikin su akwai wanda ya tsakaita yake yin farilla kawai yayi aikin haji na farilla yayi sallah ta farilla yayi azumi da farilla yayi wato abin nan uh, ya bada zakka ta farilla wa minhum sabiqun bil khairat akwai wanda yana zuwa da farilloli da nafiloli kaga sai duk wanda ya dauki wata ibada ya bada misali da ita ba shi ke nuna cewa duk ibada ake nufi ba Mm.
ina fata an fahimce ni sai mu ce kenan babbar fassara shine zalimun li nafsihi wanda yake tauyewa ga ruk- abubuwan da an ka farlanta mishi a cikin addini Mm.
muqtasidun wanda yake yin su an gane ko kenan wanda ya tauye shine azzalimun li nafsihi wanda an muqtasidun yana zuwa da farillai amma baya zuwa da sunnoni sabiqun bil khairat wanda yana yin farillai yana yin sunnoni gurgudun halin shi Mm.
ina fata an fahimci ni to kaga wannan yana nuna cewa at-ta'biru bil misal ne in fassara da sallah misali ne ba suwa ba shi ke nuna sallah ɗaya ake nufi ba sai Allah ce zalika huwal fadlul kabir wannan ita ce wato falala mai girma dukkan su kuma wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah malamai suka ce to me yasa da aka zo sai aka fara da azzalumi sannan an ka zo ga matsakaici ya kamata a fara da wanda as-sabiqun bil khairat Sabiqun bil sai sun ka ce abin da yasa aka sa ga azza- aka fara da azzalumi ɗaya daga cikin maganganun malamai shine li Allah yaqnat dan kayye yanke kauna daga rahama Allah Mm.
an gane ko shi ko sabiqun bil khairati aka bar shi karshe saboda mi saboda kada yi tinkaho da aikin sa amma dukkan su Allah ce jannatu adnin yadkhulunaha ko yudkhalunaha imam wato Abu Amr ibn al-Ala ya karanta yudkhalunaha za a shigar da su yadkhulunaha za su shige ta ba za su shiga ba ko sai in Allah ya shigar da su to dukkan su yadkhulunaha da shi az-zalimu li nafsihi wanda ya zalunci kansa da muqtasidun da sabiqun bil khairati yadkhuluna za su shiga aljanna wanda ya nuna masu sabo za su iya shiga aljanna wani Allah zai cece shi ko sa- abin nan mala'iku ko annabawa eh, ko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma Allah ya cece shi ko kuma a kai shi wuta a babbaka shi sannan a fitar da shi dukkan su an ce yadkhulunaha za su shige ta wannan alwawu malamai sun kace yanbaghi an tuktab bima zahabi ko bima aini ya kamata wannan wawun a rubuta ta da ruwan zinari saboda tsadarta ko kuma da ruwan ido saboda ruwan ido tsada gare shi in ya tafi baya dawowa dukkan su yadkhulunaha za su shige ta ko yudkhalunaha to kaga wannan shine ake kira at-tafsir bil misal sai ka dauki ɗaya daga cikin ma'anoni amma ba kana nufin shi kadai ake nufi ba don in kana nufin shi kadai ake nufi kai kuskure amma in kana nufin wannan yana daga cikin sashen abin da ake nufi kidan ba kai kuskure ba wallahu ta'ala a'lam na'am akramakallahu sai kuma wata ran malamai suna samun sabani ka abin da ya shafi marji'ud damir marji'ud damir shine damiri in an ce damiri bari mu fassara da Hausa shine abin da yake yake wakiltar suna in nace Ibrahima ya zo to kaga nan sunan shi ne amma in nace na gan shi shi shi din nan sunanta damiri da larabci to wani lokaci shi din nan sai a rasa Ibrahima ya zo da shi da Musa na gan shi to cikin su wanne ne ka gani Musa ko Ibrahima to shi ake cewa damiri sai wani lokacin a rasa cikin su in mutum biyu ne wanne ne za a mayar izuwa gare shi misali ina fata an fahimce ni yanzu kaga daga cikin misalai Allah subhanahu wata'ala yake cewa ilaihi yas'adul kalimut tayyib ilaihi gare shi yas'adu al-kalimu at-tayyib al-kalimu at-tayyib yake komawa wal amalu salihu aiki nagari yarfa'uhu yana ɗaukaka shi shin wa yake ɗaukaka al-amalu yarfa'uhu hudin nan tana koma zuwa gawa shin tana komawa zuwa ga Allah yake ɗaukaka al-kalimu at-tayyib ko ko al-amalu salih shi al-amalu al-amalu salih ya shafi komi da komi al-kalimu at-tayyib kalima wadda take tsarkakakka tana daga cikin al-amalu salih to kaga nan sai a yi saɓani wajen komawar damiri ina fatan ana fahimta ta misali na gaba wanda malamai suke bayarwa akan wannan matsala na, na wato marja'u damir makomar damiri kamar ya zamanto ga wa ya koma man kana yazunnu Allah yansurahu Allah wanda yake sa tsammanin Allah ba zai taimake shi ba shin Allah ba zai taimaki Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ko ko Allah ba zai taimake shi shi wannan mutumin mai wannan zato ba kaga an samu sabani misali na uku وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين huwa sammakumul muslimina shan annabi ibrahim ya sanya mana suna musulmi ko ko Allah ya sanya mana suna musulmi zance mafi inganci Allah dan kafin annabi ibrahim akwai musulunci annabi nuhu yayi musulunci yace wa umirtu an akuna minal muslimin an umurce ni in kasance daga cikin musulmai kaga nan menene wato ikhtilafu wato abin nan marja'ud damir sannan idan muka duba daga cikin ikhtilafu marja'ud damir dan misallan suna da kyau mu kawo su da Allah ya ce faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah misali an ce za a yin kisasi sai Allah ce faman tasaddaqa bihi wanda yayi sadaka da shi shin wanda yayi sadaka da kafara yazo ya kawo kai nai a yi mishi hukunci ko ko faman tasaddaqa bihi ma'ana wanda an kai ma rauni ko ƴan uwan shi sun ka yafi kaga nan ikhtilafu marja'ud damir to kaga duka waɗannan mutane ba su iya gane su wani lokaci sai su yi abin ga misali da Allah subhanahu wataala yace wato innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in khalidina fiha khalidina fiha za su dawwama a cikin ta shin za su dawoma a cikin la'ana ko za su dawoma a cikin wuta kaga duka zamiri yana komawa idan sun dawoma cikin la'ana Allah sun dawoma a cikin wuta idan sun dawoma cikin wuta sun dawoma a cikin la'ana Allah to kaga wannan shine abinda malamai suke cewa wato ikhtilaf marja'ud dabir kuma yana da misalai da dama wannan na dan tsakaro ne daga cikin su wallahu ta'ala a'lam kaka nan kallon idan wannan da samu ya za'a eh sai a koma idan ana iya hada su a hada ba shi na yi bayani ba idan kuma ba a iya hada su sai a rinjayar da wata fassara akan wata fassara ina fata an fahimce ni a garama kallon wata ran a garama kallon ana samun sababin shine taqdim da ta'khir to at-taqdim wa at-ta'khir shine an gabatar da wani abu an jinkirtar da wani abu imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an yayi an-naw'u ar-rabi' wal arba'un nau'i na 44 na bayanin ulumul qur'an sai ya kawo at-taqdim wa at-ta'khir abinda ake nufi da at-taqdim wa at-ta'khir shine a jinkirta wani abu a zo da wani abu wasu ababe an yi sabani wajen tafsirin su misali aya wajen wa iz qataltum nafsan fadara'atum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuna wa iz qataltum nafsan lokacin da kuka shauta rai fadara'atum fiha kuna tunkudde ne kuna jefa ma juna cewa wane ya kashe wane ya kashe sai wadansu malamai suka ce wannan aya farkon kissa ya kamata ta su domin ayar da ta zo farkon kisa wa iz qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara Allah ya ce ku yanki saniya dan me Allah ya ce an ki saniya dan saboda an kashe rai kenan ya kamata a kawo ta amma me yasa ba a kawo wannan aya ba farko sai aka kai ta karshe saboda mutum kissa yana son ya ji karshen ta ya ji sababin ta to sai aka bar shi karshe ina fata an fahimci ni kamar yadda finafinai misali ba ina cewa ai kallon finafinan ba tsaba ko finafinai na na abin ga waɗanda suke da alaka da musulmi ba ka gane muhimmancin abu sai an zo karshe ka gane dalilin da yasa aka yi wannan fim din ina fata ana fahimta ta to kaga wannan misali kenan kamar inda Allah ya ce wa gharabi busud asalin shi wasudu gharabi baki kirin ake cewa ba a cewa kirin baki sai an ka ce gharabibu kirin sudun baki a'a sudun gharabibu ina fata an fahimce ni to kaga wannan zahiratu taqdim wa ta'khir kamar kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara a gurguje inda ce inda Allah subhanahu wataala ce am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum masalul ladhina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu ko hatta yaqulu ar-rasulu tunda imamu nafi ya karanta hatta yaqulu ar-rasulu kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun yayi magana sosai akan wajen hatta yaqulu da hatta yaqulu har sai manzo ya ce wallazina amanu ma'ahu da wadanda ke tare da shi mata nasrullah wadansu daga cikin malamai sun tafi cewa babu at-taqdim wa at-ta'khir a cikin wannan aya waɗansu daga cikin malamai sun fice akwai at-taqdim wa ta'khir kenan hatta ya qula rasul wallazina amanu ma'ahu kenan allazina amanu ma'ahu sai sun ce mata nasrullah hatta ya qulu rasul ala inna nasrullahi qarib kaga shi manzo sina zai ce nasar Allah tana kusa su ku su tambaya waɗansu kuma sun ce a'a hatta ya kular rasul wallazi na amanu ma'ahu har sai manzo ya ce da wanda suka yi imani da shi mata nasrullah yoshi ne nasarar Allah za su zo sai Allah ya bada amsa ala inna nasrullahi qarib kaga in mun dauki cewa akwai at-taqdim wa at-ta'khir ala inna nasrallahi qarib maganar manzo ce in mun dauki cewa babu at-taqdim wa at-ta'khir ala inna nasrallahi qarib maganar Allah ce waɗanda sun ce akwai at-taqdim wa at-ta'khir suna ganin cewa manzo ba zai yi ganin jinkirin nasarar Allah subhanahu wata'ala ba shi yasa ma lokacin da annabi Musa Fir'auna da mutanen suka zo za su Fir'auna zai hallaka su suka ce inna la mudrakun mu lalle arzike mu mi annabi Musa ce kala kalla ya ce a'aha inda ma'iya rabbi sayahdin ubangiji na yana tare da ni zai shiryar da ni to wannan dai misali ne na wato at-taqdim wa ta'khir da zamu iya bayarwa a gurguje dan saboda ƴan uwa su fahimce shi kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an cikin nau'i na 44 na ulumul qur'an wallahu ta'ala a'lam akan waka wannan kira ita ina za a ta fa yaqtuluna wa yuqtaluna eh ita ma tana cikin at-taqdim wa ta'khir fa yaqtuluna fa yaqtuluna za su kashe an gane ko wa yuqtaluna za a kashe su amma qira'a fa yuqtaluna wa yaqtuluna za a kashe su za su kashe to na ana nufin abin nan qira'a ta imamu hamza da al-kisa'i da khalaf wato fa yuqtaluna za a kashe sashen su wa yaqtuluna sashen su zai kashe sashi shine abin da ake nufi dan kakkace cikin qur'ani an samu matsala a wannan qira'a wallahu ta'ala a'lam agar wakalla idan muka duba wataran ana samun ikhtilaf in ne wajen abin da shi qira'at qira'at yau wata qira'a ta zo ta zo da wata ma'ana wadda ta saba ma wata qira'a to kaga wannan yana da muhimmanci wajen fassara sai ka iske wani ya fassara da wata qira'a in ba malaman da suke hada qira'o'i gaba ɗaya su yi fassara ba sai fassara shi ta zamanto wato tana da wani sashe ne ya dauka ba kuskure ba shi yasa yana da kyau ka san malamin tafsiri shin yayi da qira'o'i ne gaba ɗaya koko akwai qira'a da ya dauka da ita ce zai aiki wannan yana da muhimmanci idan muka duba misali Allah subhanahu wataala a cikin suratu wato abin nan al'an'am yake cewa wa kazalika nusarrifu al'ayati wali ya ƙulu darasta wali nubayyina huli ƙaumin ya'lamun kaga akwai ƙira'a wali ya ƙulu darasta wadda ƙira'a ce ta imam ibn kasir da abu amur ibn al'ala za su ce darasta an wato kayi karatu ka karanta an karantar da kai ko ko an karantar da kai tunda yana ɗaukar wannan ma'ana an yi musanyar ilimi da kai ko kuma a'a an baka ilimi ne to kaga wannan kira'a sai ta zo da wannan akwai kira'a wali ya kulu darasat an gane ko za su ce darasat in an ce darasat nan ana nufin mi ana nufin cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi karatu domin ana nufin nafsuhu ta yi karatu darasat nafsuhu ta yi karatu ko ko wali ya kulu darasat za su ce ayoyin alkur'ani ma'anoninsu ba su da wani amfani waɗanda ma'anoni ba su da wani amfani ya kamata a canza su kamar yadda wani ke cewa yanzu qur'ani bai dace da wanga zamani da muke wato kalma ta darasa tana nufin tsufa ko wani abu ko tsufa ko karatu domin darasa yayi karatu darasa kuma ya shafi to in mun dauki darasat ai darasat nafsuhu rayuwar shi ta yi karatu to kenan ko kalbuhu kenan nan ana nufin yayi karatu amma ma'anar da malamai suka rinjayar akan wannan qira'a ta Imam Ibn Amir da Yaqub darasat shine wato ta shafi sai kuma kira'a wani ya kulu da rasta ta sauran ƙurra cewa ka yi karatu kenan nan muna da ma'ana guda uku darasta ka koyi karatu ko ka karanta an karantar da kai wannan kuma babu matsala qur'ani ya tabbatar da wannan cewa suna cewa an karantar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa laqad na'lamu annahum yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar suna cewa akwai wanda ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wali yaqulu
darasta darasta an gane ko kayi karatu suna nufi akwai wanda ya karantar da shi to kaga wannan kira ita ma za ta koma ga wannan waqalu asatirul awwalin katabaha fa hiya tumla alaihi bukratan wa asila sun ce ana karantar da shi to ai an muka ce darasta darasat ta shafe ma'ana ba su da amfani idan a kawo waɗansu abu sai zamanto ayar da ke cikin suratu wato Yunus ita take fassara wannan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana tibi qur'anin ghairi hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin azim qul law sha'a Allahu ma talawtuhu alaykum wala adrakum bi ko wala adrakum bi a qira'ata wato abin nan ibnu kathir wala adrakum bi faqad labistu fikum umran min qablihi afala taqilun Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan aka karanta maka kafirai ayoyin mu bayyanni qala alladhina la yarjuna liqa'ana wadanda busu yarda da haduwa da mu ba kenan busu yarda da kiyama ba sai su ce iti bi qur'anin ghairi hadha ka zo da alqur'ani wanda ba wannan ba kaga kenan suna nufin alqur'anin ma'anar shi bata da amfani a kawo wani au baddilhu ko ka canza shi sai Allah ce to ga amsar da za a basu nan Allah ya lakkana ma annabin shi jawabi qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zai yiwa gare ni ba in canza shi daga wajina to bai ce ba bai yiwa gare ni in kawo sabo saboda mi abu bi suka nema ka zo da qur'ani wani wannan ko ka canza shi to amma sai ya zancen ba zan iya canza shi ba bai kawo cewa ba ba zan iya kawo wani ba saboda idan ba zan iya canza wasu ayoyin ba to balle ma in canza shi gaba daya an gane ko ka gani sai suka ce a kawo to kuma cewar da suka yi a kawo ayoyin qur'ani ba suna nufin a kawo ayoyin qur'ani ba sababbi a'a waɗanda suka dace da son ransu don da za a kawo waɗanda ba su dace da son ransu ba har yanzu ana wuri guda noman goje ko ba haka ba to sai ya ce ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba zai yiwa in canza shi ba in attabi'u illa ma yuha ilai ba komai nake biyo sai abin da aka yi aka yi min wahayi inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ni ina jin tsoron wato abin nan ina jin tsoron azaba ubangiji na wanda take mai girma azaba yawmin azimi yini mai girma kul ce da su lausha Allahu da Allah ya so ma talautuhu alaikum da ban karanta muku shi ba wala adrakum bihi da kuma bai sanar da ku shi ba to nan sai zaman to aiko Allah ya alƙawarin ba zai bar mutane akan bata ba to ya za a ce a ce ba zai sanar da su shi ba sai zaman to a'a ba zai sanar da ku shi ba ta hanya ta an gane ko ko kuma Allah fa'alul lima yuridu da ya so da ba zai saukar da alqur'ani ba balle ma hukuce ƙarya ne sannan kuma wala adrakum bihi qira'ata imam wato ibnu kathir wadda imam shi imam al-bazzi ya karanta da la adrakum bihi kuma ya karanta wala adrakum bihi wala adrakum bihi da Allah ya so kuma da ya sanar da ku shi a ga qira'a la adrak la adrakum bihi da ya sanar da ku ta hanyar wani wanda ba ni ba kenan me yasa kuke hasada ta Allah na ga dama ya bani ina fata an fahimce ni sai zamanto ita take fassara waccan kira'a kenan kaga duka waɗannan kira'o'in guda uku babu wadda ta ci karu da juna amma ana samun sabanin fassara in malami ya dauki fassara daya kaga sai zamanto fassara guda zaka sani da ya dauki kira'o'i gaba daya da zaka sanin fassarori daban-daban to kaga wannan shine yana daga cikin abin da ke sa a samu sabani wajen tafsirin alqur'ani mai girma na'am na'am wallahu kuma yana zama cewa kama i'rabi ne malam ko to i'rabi shi i'rabi yana zamantowa kamar wajen tun da larabci yana da tsarin da ake tafiyar da shi ka'idodin larabci mun magana i'rabi to shi i'rabin nan idan ya canza to za a iya samun matsala dole sai an nemi ma'ana yanzu misali idan muka ɗauka a cikin suratul baqara Allah ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin a qira'a ta ibnu kasir fatalaqa adama min rabbihi kalimatun shi yasa imamu shatibi yace wa adama farfa nasiban kalimatihi bi kasrin walil makki aksun tahawwala kaga nan da anka ce fatalaqa adamu adamu ya karba kaga adamu shine fa'ili shine ya aiki kalimatin kalimomi min rabbihi daga ubangijinsa to wagga qira'a ta ibnu kasir sai anka ce fatalaqa adama min rabbihi kalimatun kalimomi daga Allah sun zo ma annabi Adamu kaga dole fassara ta yi ta bambanta domin nan an nuna kalimomin su ne fa'ili su suka zo nan kuma an nuna annabi Adamu shine ya karba amma babu matsala domin kalimomin da ba su zo ba da annabi Adamu ba zai mi ba da ba zai karbe ba zai karbe su ba to su ko tunda sun zo kuma Allah ya umarce shi shi karba sai shi mi sai ya Sai ya karba karba.
to kaga ikhtilaful i'rab wani lokaci yana iya zakuwa ya kawo sabanin fassara ta abin ga kamar yadda muka kawo shi ina fata an fahimce ni Na'am.
wallahu ta'ala a'lam Na'am. Yawwa, aka rama kallahu bayan abin da shafi kira'at da abin da ya shafi eh, i'rab. Su da yawa muna ganin cewa wata ran wani malami na cewa ayan nan akwai nasakh. Wata ran ce babu nasakh.
Mm.
Shi kuma wannan mai sirrin.
eh to shi wannan abin da yake kawo wannan saboda wasu na ganin aya an shafe hukuncinta Mm, wasu na ganin ba a shafe hukuncinta ba mm, ina fata an fahimci ni kamar yanzu aya da ta zo cikin suratul baqara la ikraha fid dini mm.
babu cutar babu tilastawa akan addini Mm.
sai suka fahimci cewa abin da ake nufi da ita kenan wato ma'ana a dai- a daina yaƙi da Yaƙi.
jihadi a daina- a- a- a daina jihadi Mm, alhali ko a'a wannan aya tana magana ne akan wasu sabubba la ikraha fi dini ba a cilastarwa a cikin addini domin ba za a yi citar da cilastar da kai baka shiga addini ko ka ce ka shiga ba da gaskiya ba cikin zuciyarka ƙarya ne kake yi Mm.
amma ana nufin wasu yara ne misali a cikin asbabun nuzul da suke kawowa cewa wasu yara ne su busu musulunta ba suna ƙanana iyayen suna so su cilastar da su shiga addini sai wannan aya ta sauka kansu amma wannan aya ba kan shi take magana ba a'a aya tana nufin shi addini ba abu bane wanda sai an tilastar da kai in dai in dai ka kalli alqur'ani da dalilansa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka bukatar sai an tilastar da kai Eh.
ba shi ke nuna a daina yin jihadi ba ya za mu gane wannan bari ma mu ƙara ba da misali wani Allah ya ce fata walla anhum annabi ka juya ka ba da baya
Attahi.
a'a fata walla anhum fama anta bimalum Mhm.
ka juya ka bada baya kai ba abin zargi bane A bar ka suru wa'azi.
zariyat Kamar wa zai ke.
kina bar wa'azi tunda an ce ya bar daina ya ya juya ya bada baya a'a ya juya ya bada baya nan ba ana nufin an shafe ta ba ita wannan juyawa ce ta ya linka ɗaukan lokacin da ya dace ya juya wani lokaci kuma ya zo ya musu wa'azi in da haka nan ne da mun daina da'awa gaba ɗaya don an ce annabi ya bari kuma shine shugaban mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu daina to kaga wanda bai fahimci wannan ba sai ce wannan aya an shafe hukuncin ta to ya an shafe hukuncin ta kenan a daina wa'azi kuma waccan ita ma a daina jihadi shikenan a zamana saboda muna tsoron turawa yanzu sun fi karfin mu mu ce to ba sai an yaki ba a'a idan musulmi suna da damar da daula da shugaba da karfin da za su yi je su yi yaki su su tabbatar da cewa an bar musulmi su yi addinin su cikin kasar da suke da rauni wannan abu ne wanda ya kamata wallahu ta'ala Wannan irin a'lam ayoyin da mustashikun suna amfani da su ko hakar.
eh mustashriqun da kuma almustaghribun mustashriqun turawa almustaghribun waɗanda suke sun yi karatun turanci ko sun ta'allaka da mazhabi na turawa suna fassara ayoyi da irin wannan saboda samun kuɗi ko abin duniya Allah ya muna tsari da wannan Na'am. Ah, Malam alhaqiqa ah, wal majaz wataran suna zama sababi na a samu sabani.
eh asbabu ikhtilaf mufassiri kafin alhaqiqa wal majaz akwai al'am wal khas Mm, ina fata an fahimci ni al'am wal khas da al-mutlaq da al-muqayyad mm.
al'am wal khas aya ce za ta zakkuwa ta zo hukunci ya game kowa da kowa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min kakku aure mushrika sai ta yi imani to amma ta ahlul kitabi kuma mushrikai ne don ahlul kitabi mushrikai ne Allah ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun kaga shirka suke yi to yanzu wasu malamai sun ce to wannan ayar tana nan a matsayin am kenan bai halatta ba mu armi matan kristoci da yahudawa ba tare da wani sharɗi ba mutlakan gaba daya amma wadansu suka ce a'a wannan aya ta cikin suratul baqara am ce amma aya ta cikin suratu المائدة دتتي اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن هل تامكم ما تندى سكن أهل الكتاب وند أنك واسو للتافي قبانكم إن سنزمن تو إعيا تندى بابي وابا an gane ko to sai malamai suka ce to wannan bakara ta riga ma'ida sabka kenan sai nuna cewa hukuncin da ya zo na cikin suratul ma'ida shine ya taksisin waccan al-mushrikat kaga wani malami sai zo ce a'a ba su halatta ba saboda ya aiki da aya wadda take amma ta haɗe kowa da kowa bai hitar da waɗannan ba sannan al-mutlaq wal muqayyad ana samun sabani wajen tafsirin mutlaq wal muqayyad wata aya ta zo ta saki hukunci kai tsaye wata sai ta zo ta dabaibice shi shi do- domin al-qaidu shine dabaibiya misali aya da ta zo cikin suratul baqara wa yas'alunaka anil mahid suna tambayar ka akan haila qul huwa adhan kace shi wato cuta ne ba kazamta ba dan suna fassara shi da kazamta Mm.
an gane ko sai su ce adhan cuta inji yan qur'ani yuna qul huwa adhan kace kazamta ne Mm.
an gane ko Eh, fa'tazilun nisaa fil mahid ku nisance su lokacin da suke haila wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta yatahurna ka gane hatta ya tsohon sai sun tsarkaka da ana nufin shi jinin haila cuta ne da za a ce hatta yushfaina har sai Allah ya ba su lafiya Eh.
sai an ka ce hatta ya tsohon sai sun tsarkaka wanda ke nuna ka cewa ba su da tsarki Eh.
an gane ko lokacin da suke haila to anan abin da nake son na ci sai an ka ce hatta ya tsohon wato qira'a ta jamhur qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba sai an ka ce yataharna har sai sun yi wanka kenan kaga waccan qira'a hatta ya tsohurna in mutum ya dauke ta ita kadai sai ce to kenan mace da ta jini hala ya yanke ta yi dahara shikenan mutum mijin tana iya zo mata amma in muka ce hatta ya tsohurna har sai sun yi wanka sai zaman to sai jinin ya yanke kuma sun je sun yi wanka kaga al itlaq wa taqyid da zaka dauke fassara daya sai zaman to kaga an samu sabanin fassara yana daga cikin dalilin da yasa ake samun sabani a wajen tafsirin alqur'ani mai girma wallahu a'lam yawa aka ranka lafiya abin da shi al-majaz wal haqiqa yawa al-majaz wal haqiqa shine kalima ta zo tana ɗaukan ma'ana wadda majazi duk da yake mun ce akwai sabani wajen malamai mu ce al-majaz wa uslubun min asalibul lughat al-arabiyya ko al-haqiqa wal majaz al-muhimmu dai shi majazi kalima ce wadda ba abinda aka dora mata akan shi ba ba shi ake nufi ba misali a cikin suratu al-masad Allah ya ce tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammala talhatab ko tulhatab an gane ko imam asu ya karanta hammala talhatab kenan wa mar'atuhu hammala talhatab mubtada da khabari matar sa wadda take hammala talhatab ko kuma wa mar'atuhu hammala talhatab kenan azummu hammala talhatab inan maf'ulun bihi na kenan ina zarginta ko ko ina kushe ta ko ina wato sifanta ta da munanan sifofi to anan waɗansu malamai suka ce hammala tulhatab ko hammala talhatab mai ɗaukar alhatab itace to wasu suka ce a'a hakikani abinda ake nufi tana ɗaukar itace masu ƙaya tana azawa ga hanyar da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake bi kaga sun fassara shi da hakikani waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a hammalatul hatab ko hammalatul hatab abinda ake nufi da shi shine wato eh, abin nan ana nufin eh, tana aibanta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa maruwaci na amma ita kuma hammalatul hatab saboda tsananin rowarta duk da itace ba ta iba da kuɗi mata ta je ta yi abinta kenan kinayatun anil bukhl waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a abinda ake nufi da hammalatul hatab ana nufin tana yadda mai ɗaukar itace yake ɗauke da itace yake take ɗaukar zunubi zunubi kuma zai konar da ɗan adam ina fata an fahimci ni to kaga yanzu sabanin fassara wasu sun dauke shi cewa tana aza kaya ga hanyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu sun dauke shi cewa a'a tana zuwa ne ta yi itace da kanta ina fata an fahimci ni saboda tsananin rowata wani sun ce a'a hammalatul hatab irin yadda mai daukar itace yake dauke da su yana jin nauyin su haka take dauke da bakin cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin zuciyarta wasu suka ce a'a yadda mai daukar itace yake dauke da itace masu nauyi haka take dauke da zunubi kuma zunubin nan zai kona ta to kaga wannan fassara ce bainal haqiqati wal majaz a wanda suke kiran shi majaz da wanda suke kiran sa uslubun min asalibi al lughatul arabiyya to kaga wannan sai kawo sabanin tafsiri ba haka ne malamai suka yi sabanin fassara ba ga waɗanda ba su gane abin da ake nufi su je suna zagin malamai wallahu ta'ala a'lam na'am akramaka Allahu malamai suna kawowa daga cikin abubuwa wa'anda yake malamai suna samun sahabani gare shi shine suke cewa tafawutu fi fahmi sunna na'am fi ma'rifati sunna na'am an ce at-tafawut fi ma'rifati sunna ya zamanto wani ya san hadisin da ya fassara wata aya wani bai sani ba yanzu mu diba idan muka duba aya da ta zo wajen iddan matar da mijinta ya mutu sai Allah ce za su yi wata hudu da kwana goma domin walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra idan muka duba wata aya kuma sai ta zo ta ce mata masu ciki da sun haihu sai mi sun kare idda wa ulatul ahmali ajaluhunna an yudana hamlahunna to kaga yanzu misali idan muka duba riwaya da aka yi daga ibnu abbas da kuma riwaya da aka yi daga ali ibn abi talib ya nuna cewa ta'taddu bi aqsal ajalaini mace za ta yi idda ne da mafi tsawo kenan yanzu misali idan mace tana da ciki wata tara wata takwas sai mijinta ya mutu to shi a wajen shi idan ta haihu bai isa ba sai ta cika kwata uku da kwana goma domin mafi nisa za ta ɗauka to kuma idan mace misali mijinta ya mutu tana da cikin wata ɗaya to kinan sai ta haihu sannan ta fita daga cikin abin nan amma riwaya ta Abdullahi bin Mas'ud mi take nunawa tana nuna cewa idan mace ta haihu yau idda ta kare yau kuma shine abin da nasoshi suka tafi tafiya akan shi to wannan ba shi na nuna aliyu ba ya saba manzo Allah da gangan in ma riwaya ta inganta gare shi ko ibnu abbas a'a tana yi wa wannan hadisin bai kai gare su ba sai suka yi ijtihadi kuma ijtihadin su yanzu tun daga nasi sai mu aje musu ijtihadin su mu dauki nasi ina fata an fahimce ni to kaga wannan yana daga cikin abin da ke sa ana samun sabanin tafsiri kaga sahabbai ne ma waɗanda na kusa kusa tunda ibnu abbas masanin tafsiri na ba a shakka haka ali ibn abi talib masanin tafsiri na ba a shakka haka eh abdullahi ibn mas'ud ba a shakka haka amma da yake ra'ayin abdullahi ibn mas'ud yana tare da nasoshi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka tafi akan shi aka rinjayar da magana shi akan sauran ba haka ne kawai an ka rinjayar da magana wani ba akan wani to kaga wannan da yawa daga cikin ɗalibai wasu bu da wannan ba Allah ya gane da mu amin amin amin to haka Allah ana iya cewa cikin wannan yana shiga karkashin sanin inganta hadisi ko rashin inganta.
Eh yana shiga mana yau in baka san hadisin ya inganta ba yanzu in mun ci Abdullahi bin Mas'ud na soshi suna tare da shi in busu inganta ba kuma ai ba za mu ci musu hadisai ba. Shi yasa ilimin tafsiri yana da alaka da duk ilimin mukan musulunci domin kafin ka fassara hadisi ya kamata ka san ya inganta ko bai inganta ba kafin ka ce yana fassara wannan ayar. In ba haka ba kaga an yi banna.
Wata ran kana ga kawa ne ya san abin nan kawai ya take ne.
eh to wannan wannan sanin cewa shi kai kana ganin ya sani amma shi bai inganta wurin shi ba eh kwarai ko yana yawa bai inganta a wurin shi ba ina fata an fahimci ni shi yasa ya abin nan na ba kana makalla idan mun je gaba shine abin da ya shahi ana samun sabani wata ran wajen abin da ya shahi al-ikhtilafi asbabin nuzul na'am asbabun nuzul kamar wasu dan su malamai su ce aya ta sabka akan kaza wadansu malamai su ce aya ta sabka akan kaza idan muka dauka misali a cikin suratul suratul tahrim Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak ya kai annabi don me kake haramta maka abin da Allah ya halatta ma waɗansu malamai suka ce abin da Allah ya haramta mishi abin da wato abin da Allah ya halatta mishi wanda ya haramta ma kansa shine zumuwa yana shan zumuwa mata suka abin da nashi ce ya haramta ta waɗansu malamai suka ce a bai washi ita ce ya ya haramta ma kansa saboda ya bayan Hafsa ta tafi gidansu ya sayyidina Umar radiyallahu anhum sai abin da ne ce radiyallahu anhum ina nufin sahabbai gaba ɗaya da matan manzo sallallahu alaihi wa sallam kawai yace a'a baka ce radiyallahu anha ba ko baka ce radiyallahu anhu ba shi sayyidina Umar radiyallahu anhum ina nufin matan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma sahabban sai suka ce ya haramta makan shi ne domin ya zauna tare da wannan kuyen gashi Mariya a cikin ɗakinta da ya zo ta gani bata ji daɗi ba daga baya sai ya ga babu abin da zai ya faranta mata rai sai ya haramta maka shi wannan baiwar don ta ji daɗi to kaga yanzu sun ce sanadin sabka haramta zuma waɗansu sun ce sanadin sabka haramta jariya baiwa a nan ba za mu iya haɗa su ba na ɗai kenan amma idan ba muka duba sai muka duba sai muka ga shi nasoshin da ke cewa ya haramta maka shi zumuwa malamai sun nuna cewa bai ba su inganta ba. Ina fata an fahimci ni kadiba cikin ad-durrul mansur na Imam Suyuti fi tafsir bil ma'thur taba ta darul hijra sai kaga malamai suna nuna cewa wannan cewa bai washita ya abin nan bai inganta ba kamar yadda wasu malamai suka tafi akai. Ina fata an fahimci ni in kadiba can zaka iya ganin aqwalul ulama da kuma rinjayar da wata magana akan wani magana. Kenan nan saboda sababin nuzura sun ce kaza wasu sun ce kaza amma sai an ka ce to wancan bai ma inganta ba. Kuma ko da sun inganta in suna iya haɗuwa sai mu haɗa su domin mutum biyu ko uku na iya laifi sai aya ta sabkata faɗi laifin su kaga asababun nuzul ta zan da wane da wane da wane ko ko a'a wane din shine asababun nuzul amma kuma waɗansu sun aikata irin aikin shi bayan shi sai wani ya ce to sababin nuzulu kaza tana yiwa yana nufin ayar ta sabka saboda a wannan lokacin ya jita ko ko tana yiwa yana nufin ma'anar fadin wannan ayar yana shiga karkashin wannan kenan sai ya zama to ya san da cewa ba akan wane ta sabka amma yana ganin wannan ayar ma'anar ta tana wato hukuncin ma wane yana shiga karkashin wannan aya to kaga sababin nuzul yana daga cikin abin da ke sa a samu sabani a tsakanin malaman tafsiri in ba haka ba ba haka ne ne kawai malamai da suna son su yi sabani ba suke saba ma juna in dai akwai karatu zaka iske akwai dalilin da yasa aka yi sabani wallahu ta'ala a'lam na menene asar in shi sabanin da ake samu cikin sababin nuzul eh asar asar inda yake bari asar kin da yake bari in sun inganta duka to sai a duba a gani ana iya hada su kuma za a iya hada su ba shi ne kawo yanzu misali samaratul khilaf wane ya ce aya ta sauka kan kaza misali mu ɗauki ayoyin suratul nur an ce sun sauka ne saboda wani yaro da ya yi zina ko ba haka ba sannan kuma ga ayoyin li'ani sun zo kuma duk lokaci guda suka sauka wani sai ya ce waɗanda ayoyin sun sauka saboda zancen zina wani ya ce saboda sun sauka saboda zancen li'ani to da yake shi wancan mai li'ani lalurar ce ta zo daban wancan mai zina lalurar ta zo daban ayoyin sun sauka sai mu ce dukkan ayoyin sun sauka game da al'amarin waɗanda mutanen guda biyu babu matsala don ba su ci karo da juna ba in wani bai inganta ba kamar wannan asar da muka kawo na zumuwa da zancen baiwa muka ce wanga bai inganta ba babu ma zancen mu jam'u dan wannan da ya ja ma wato bai inganta ba kenan bamu bukatar sai mun yi bayani akan sa idan kuma muna iya hada su sai mu hada idan kuma duk sun inganta to sai mu je wajen rinjayarwa ko mu ce wani shi yake da gaskiya wani kenan kuskure ko mu ce a'a wani yana nufin ma'anar wannan sababin nuzul tana shiga karkashin wannan aya ko ko a'a shi ya san cewa ta sabka kan wani amma sai ya- ya nuna cewa ta sabka kan wani yana nufin ma'anar tana shiga karkashi ko kuma shi bai da labari bai san ayar ta sabka ba kan wani gabanin haka amma shi da an ka yi hukunci an ka karanta ayar sai ya sa tsammani akan wani ne ta sabka Mm.
to kaga nan sai ayi aljam'u baina asbabin nuzul yawa abin nufi nan yanzu misali shi idan aka ce wa- wa- a- ai suna cewa al'ibratu bi umumi laf la bi khu- la bi khususi sabab na'am kenan ana nufin idan abu ta sauka dama duk hukuncin gaba ɗaya ta haɗe su Mhm.
to me samarar da ake samu kamar misali idan dama aka ce wa- ta sauka ga wannan ne kenan yanzu misali mu wani sa wani wannan za mu zo bayanin shi cikin asbabun nuzul amma za mu yi ishara zuwa gare shi Mm.
ma'ana in an ka ce aya ta sauka don wani hukuncin ta zai shafi kowa eh ko ba shine al-ibratu bi umumil lafz ba lafazin zai iya shafa kowa Mm.
yanzu misali ayoyin zina mm, ai ba sun tsaya akan wanda ta faru gare shi ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Mm.
ko ba haka ba haka duk hukuncin ya shafi kowa da kowa Mm.
kaga kamar in qur'ani da suke cewa ba su yarda da asbabun nuzul ba sai mu ce to yanzu in wani ya zina ku kawo mana hukuncin shi don waccan aya ta sabka ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafi wani to yanzu ku kawo mana shi wanda yanzu a wata aya wadda za ta zama tuwa tunda ba ku yarda al-ibratu bi umumil lafzi ba Mm.
ku kawo mana yanzu shi wanda ya zina yanzu me hukuncin sa tunda waccan zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta sabka Haka.
to kenan za mu gane cewa shin wane ne ta sabka akan shi mubasharatan kai tsaye sai mu danganta ta zuwa gare shi
na'am amma hukuncin kuma bai keɓantu gare shi ba amma sai mu ce ba shi ne ta sabka kan shi ba kai tsaye wannan shi ne abin da za mu bambantawa yawa sai kuma abin da shahi al-ikhtilaf fi siyaq
asiyaq Mm.
shi ne a zo a yi maganganu kan aya sai a koma a gani da ayoyin da kalimomin da ke gabanta da bayanta domin asiyaq Ba zai akwai iya goya ma ba.
yawwa akwai uh, allahiq akwai asabi as-sabiq Mm.
siyaƙin aya dama yana daga cikin abin da ke ba mutane wahala aya ta zo a cikin suratu al-baqara Allah ce wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyarku kenan wa anfiqu amwalakum fi sabilillah an shafi maf'ulun bihi ku ciyar da dukiyoyinku dan daukar da karma Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kaf ku kai kanku zuwa ga halaka an gane ko wasu sun ce wala tulqu ay- aydiyakum li ila tahluka sai aka kawo ba'ul litakid wasu sun ce a wala tulqu bi aydikum kar ku je da kanku ku kai kanku ila tahluka zuwa ga halaka Mm.
a larabci ana cewa tahluka an gane ko ana cewa tahlika ana cewa tahluka Mm.
kuma tahlaka to yanzu anan sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku kai kanku ga halaka kenan ka je aka aka ka Mm.
da wannan ne wasu ke cewa bai halatta ba mutum ya sama kanshi bam ya je ya kashe kanshi da sunan jihadi wasu malamai suka ce ya halatta saboda yaro ya ba da yadda za a kashe shi wannan yaro wanda ya zo cikin hadisi ya ce ga yadda sarki za ka yi ka kashe shi Eh.
sai wasu suka ce to in dai kashin zai kai musulunci gaba to ya halatta da wannan kissa ta wannan yaro Mm.
ina fata an fahimce wasu suka ce a wanda ya kashe kanshi an ce shi na cikin wutar jahannama cikin hadisi na Abu Huraira wai cikin sahihul Bukhari da Muslim wasu suka ce a kuma ga ayatul la tulqu bi aydikum ila tahluka Wala taqtulu anfusakum.
wala taqtulu anfusakum su ko da sun ce a'a yaron ya san da cewa za a kashe shi amma addinin musulunci zai ci gaba kenan in ka san in ka mutu musulunci zai ci gaba babu laifi Sai to a kuna almuhimmu bakin dai wake.
kuna bakin wake nan wala tulqu bi aydikum ila tahluka wasu sun fassara shi da cewa kanku kai kanku ga halaka shine kada mutum ya je kashe kanshi wasu ka ce a wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku bar ciyar da dukiyarku a cikin addini wannan zai kai ku ga halaka Mm.
Imam Ibn Jarir at-Tabari da yazo sai ce to shi cikin maganganun malamai ya rinjayar da cewa kada ku ciyar da barin ciyar da dukiya ake nufi Eh.
domin mi domin farkon aya ya ce wa anfiqu fi sabilillahi Mm.
ku ciyar da dukiyarku dan ɗaukakar da kalima Allah Mm.
kenan barin ciyar da dukiya kamar yadda ma eh, abin da riwaya ta zo ta ta Abu Ayyub al-Ansari ya nuna cewa wannan aya ta sabka ne lokacin da an je cikin saff na Rum za a yi yaki wani ya je kuwa ya fada cikin su ina ganin ko ya fito ko bai fito ba sai wasu sun kace alqabil ibn bi nafsihi Ila ibn tahluka.
ila tahluka sai ce wannan aya ta sabka ne gare mu mu ansar Mm.
lokacin da Allah ya taimaki addini mun ka ganin cewa yanzu addini ya da karfafa huta.
sai mun ka ga cewa mu tsaya mu huta sai Allah ya saukar da wannan aya kenan kaga dai asalin ayan ma ta sauka ne akan zancen ciyarwa Mm.
sai zama to zancen ciyarwa ma'ana da mutane sun bar sawa dukiya cikin tafiyar addini sun halaka dan jahilci zai mamaye su in jahilci ya mamaye su kuma ba za a sanin halal da haram ba Eh.
sai zuwa cikin wutar Haka, jahannama haka.
kuma Allah ba zai taimake su ba tunda ba ku taimaki addini ba ba za ku roki Allah ba Allah ya karba muku haka kamar yadda malamai suka samu sabani cikin aya wa man azlam eh, am yakun naftara qul in taritu fa alayya ijrami ana bari ma tujrimu Na'am.
cewa ana nihin manzo Allah ne ko shine kirkiro kissa annabi nuhu na'am to sai wasu suka ce nan am yakun naftara kan annabi annabi nuhu kenan saboda ana cikin kissa annabi nuhu ayatan eh to kaga siyaki na ana dubawa yanzu sai mu ce to tun da sababin ayat ya sauka akan ciyarwa ne to tabbas ana nufin ciyarwa ne kar ku kai kanku ga halaka saboda za ku zama da cikin jahilci ba za ku gane halal da haram ba ba ku ciyar da dukiyar ku dan daukar da addini ba ba ku sa ta cikin jihadi ba balle ku samu kare kafir kare kanku ga kafirai yanzu in babu zancen yaki makarantun mu mu tarbiyantar da ƴaƴan mu jihadi ne ina fata an fahimci ni Haka.
wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum ana jihadi da kai ana jihadi da dukiya ƴaƴanka in ka tarbiyantar da su kai jihadi don gobe suna yi wa musulunci aiki haka ba a takaitar da jihadi ba kawai akan aje ayi yaki a mutu ina fata an fahimce ni Na.
to amma kuma wannan bai hana cewa aya ta nuna cewa kaka kai kanka ga halaka ko wace irin halaka sai ya zama tona al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab kakka kai kanka ga halaka ya shafi kowace irin halaka amma siyakin aya yana nuna dalilin sabkar wannan ayar shine rashin ciyarwa dan saboda addini ya ci gaba Mm.
wallahu ta'ala a'lam ina ganin uh, wannan gaba mun sani ba dai ko ƴan uwa sun fahimce ta da kyau Allah dai ya taimake mu sai kuma abin da ya shahi da tawurul ulum tajribiyya to tatawurul ulum tajribiyya ana nufin ci gaban ilimi na'am can ayoyi da suka sauka zaka iski zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam za su yi bayanin likitanci akwai ayoyin da suke bayanin yadda halittar dan adam take zaka iski akwai ayoyin da suke bayanin halittar sammai da kasai duk da yake wannan yana da alaka da at-tafsirul ilmi wanda waɗansu sun ce tafsirul ilmi a fasara alqur'ani da ayoyi na ilimi da abin da ya shafi halittu haramun ne mutlaqan ba su yarda da shi ba kama an gane ko kamar ayoyi yanzu misali a ce ƙasa guda bakwai ne Mm.
sai a ce to ilimi ya tabbatar da haka sai su ce ba ba- ba- ba a fassara alkur'ani da wannan kakkace haka.
kenan mutlaqan sun haramta shi wasu malamai sun halatta shi mutlaqan waɗansu malamai sun halatta shi da sharuɗa eh suka ce na farko subutun nafsi in za a yin shiga sharadi sai nafsi ya tabbata wani nasi ke nafsi na alkur'ani aha kira'o'in nan guda goma mutawatirai eh ko nafsi na hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya inganta Mm.
hadisi mutawatiri ko hadisi sahihi ko sahihun li zatihi ko hasanun li zatihi an gane ko hasanun li ghairihi mm, ya zama to dai hadisi ne ingantacce mm,
sai subutu dilala ma'anar da ake son a cira cikin wannan ayar ko hadisin ta tabbata eh ka aje so ba sa ka aje ga nafsi ya inganta amma ma'anar bata zo ba an gudu da kan zamu madalla na uku na ƙarshe na hudu na ƙarshe shine tahqiqul mutabaqa ya zama to akwai alaka tsakanin a subutul haqiqa shine na uku Mm.
subutul haqiqa haqiqa ta tabbata a ilmance wannan abu an tabbatar da scientific man ya tabbata haka an yi bincike bai canzawa domin in yana canzawa yana matsayin theory Mm, theory theory kuma tana iya canzawa kenan in mun fassara qur'ani da ita gobe ta canza kaga sai a kare ta qur'ani Eh, yawwa.
amma eh abu ne wanda yake an tabbatar da cewa bai canzawa har abada Eh.
magana ta riga ta kare mm, sannan kuma tahqiqul mutabaqa sharadi na hudu ya zamanto akwai alaka ma'ana tsakanin nasi da wannan haƙiƙa tabbace ba a boye ba zahiri to ya za mu bada misali mun bada misali masu bincike da sun kai bincike na ilimi sai suka ce rana tana gudu wasu suka ce ba ta gudu mm, yanzu a ƙarshe da yawansu sun yarda cewa rana tana gudu mm,
to yanzu dan mun ce a wannan tana shiga daga cikin mu'jiza ta alqur'ani dan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da yayi bayanin wannan abu- qur'anin ya sabka an gane ko babu wani abu wata na'ura a wancan lokacin wanda za a auna a ga rana tana gudu ko tsaye take mm, amma yanzu gashi kuma abin da ya bada labari ba tare da yayi karatun ilimin sam- sararin samaniya ba ba tare da yayi ilimin geography ba amma abin da ya tabbatas kuma gashi ya tabbata washamsu tajri limustaqarrin laha rana tana gudu kuma yanzu ilimi ya tabbatar da haka kaga wannan mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Maurice Bucaille ɗaya daga cikin manya-manyan ma'ilimta na likita na Faransa wanda ya musulunta kuma shine likitan eh, Malik Faisal na jijiya, likitan Malik Fa- Faisal, an gane ko? Da ya littafi, shi da ba musulmi ne ya musulunta. Sai ya zo ya littafi Al-Qur'an wa Taurat wal Injil, Al-Qur'ani da At-Taura da Injila. Sai ya nuna cewa a ilimi na bincike babu aya guda ta Qur'ani wadda ilimi na bincike ya saba ma. Amma cikin Bible zaka iske akwai waɗansu ayoyi waɗanda sun saba ma ilimi. Shi yasa ma malaman Bible in ka karanta tarihin Turai suka yi ta sawa ana ta kone ma ilimta na farko su na kai ta sa ana ta ɗaure su ana kashe su.
to ana kora saura saboda mi saboda su ayoyin an canza su ba daga wajen Allah suke ba amma idan ta fassara ta saba mu Bible sai a ce ta ta, ta saba mu Bible a kashe wannan mutum zindiki na alhali ko magana dan adam ce amma Qur'ani har yanzu binciken da ake yi ba a taba samun aya ɗai ba wadda ta ci karo da bincike na ilimi wanda shi na daga cikin eh, eh, wato anwa'ul ijaz al-ilmi na al-qur'ani binciken abin da qur'ani ya bada labari sai ka iske hakikatan haka ne tabbas tabbas ilimi ya tabbatar da wannan mm, ina fata an fahimce ni wato uh, ba- ba- bari mu dan bada misalai akan wannan duk da yake yanzu ma a Saudiya a majalisar malamai ta duniya eh, Rabitatul Alamul Islami akwai kismi da anka kebe mai kula da Hay'atul I'jazul Ilmi wadda take kula da ijazi na ilimi wanda tabbas abinda Alkur'ani ya faɗa da sunna abinda ta faɗa ingantatta tabbas wannan bincike ya tabbatar da haka ina fata an fahimci mai so shi na iya shiga cikin internet ya sa ejazz.com ejazz a a g a a z dot ko kuma ce poem com an gane ko yawwa shi kenan com din idan kuma da english ne sai ka sa wato wa abin nan e a g a a z dot com shi kenan sai ga ejazz.com akwai su suna mu'amala da jami'a ɗari da ashirin na duniya masu bincike a lokacin da sun kai bayani ba mu sani ba yanzu ko sun ƙara ko ba su ƙara ba dan kawai wani zai iske yanzu sun ƙara jami'a sun kai ɗari da hamsin ya ce ɗari da hamsin na yanzu shi kuma ya zo ya ce mu da ɗari da ashirin na lokacin da suka dai rubuta ɗari da ashirin na amma ba mu sani ba bincike na ijazu la ilmi wanda qur'ani ya tabbatar da shi kuma abin hakika ce wanda baya canzawa misali alqur'ani yace la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawama ayahsabu al insanu an lan najma'a 'idama bala qadirina ala an nusawwiya banana Allah ce muna da ikon nusawwiya mu daidaitar da bananahu yatsunsa to sai sai kusa amalin to bisa an kai zancen yatsu ba a ce muna iya daidaita halittarsa ba da aka yi bincike sai aka gano ashe su waɗannan yatsun suna da wani zane duk duniya na wani bai kama da na wani shi yasa ake cewa amfanin cikin na yan an je za a yi komseriya ko wajen masu bincike ka danna hannunka saboda ana iya gane ka da shi duk da yake yanzu suna da aiki da yawun mutum su gane shi suna aiki da kwayoyin halitta na mutum ADN su gane shi wani lokaci suna aiki da kwayar idon mutum su gano shi wanda yanzu kaga cikin salula ma akwai da ka aza hannunka za ta bude akwai da ka kalle ta ta san kwayar idon ka za ta bude duk waɗannan abubuwa ne da ake amfani da su to anan idan ne ake samun sabani misali zan bada misali ɗaya saboda ban sani ba ko misali biyu lokaci ya ƙure muna Allah subhanahu wataala ce was-samaa banaynaha bi aidin sama mun gina ta bi aidin da ƙarfi nan bi aidin ba ana rufin da hannaye ba ina fata ce al-aidin ana rufin al-quwwa iz ayyatuka bi ruhil qudus lokacin da na karfafa ka an gane ko kakka ce Allah ya gina sama da hannaye saboda kaga nan ya amfani da lugar ya fada cikin bala'i bi aidin da karfi muka gina ta karfi na kudura ta ubangiji sai Allah ce wa inna la musiuna mu masu yalwatawa ne waɗansu malaman tafsiri sun ce wa inna la musiuna ai wa inna la zu sa'a mu muna da yalwa kenan muna iya halittar sama da abin da ba ita ba mu halicci iya abin da muke so waɗansu suka ce a'a wa inna la musiuna mu masu yalwata arziki ne tunda su mutanen da ke karkashin sama an gane ko tunda mu mutane muna karkashin sama ko to Allah zai yalwata mana arziki domin Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna kinan zamu yalwata muku arziki yadda mun kaga dama kuma yalwatawar wasu ka ce a wa inna la musiuna zamu iya ƙara faɗaɗa yalwar sama ko kuma ƙasa mu ƙara yalwata ta to amma anan kaga tafsirin ya sha bamban saboda waɗanda sun fassara ta da ilimin cewa yanzu an gano cewa kamar duniya tana faɗaɗa to wanga bai ci karo da alkur'ani ba domin mi domin faɗaɗa sararin samaniya bai ci karo da ma'anar alkur'ani ba ya khluqu ba yasha Allah ce na halitta abin da ya dama kuma wa inna la musiuna bai ce wa inna la la musiuna rizqa ba wa inna la musiuna samaa ba bai ce wa inna la musiuna al-ard ba a'a Allah an yi alhasfu alhasfu kin yana nufin komi zai iya shiga karkashin fadin wannan duk abin da kaga ya yalwata waye yalwata shi Allah kenan magana ta kare kenan tatawurul ilmi sai shi samu na iya samun wata ma'ana ta fassara in dai bata ci karo da abin da hadisai suka faɗa ba da aqwalu salaf kuma ilimin da an ka faɗa tabbataccen abu ne bai canza ba kuma nassi na alqur'ani ya tabbatar da wannan sai a ƙara samun fahimta ta tafsiri a ƙarƙashin wannan to da wannan ne muke kira zuwa ga ƴan uwa su fahimci dalilan da suke sawar malaman tafsiri wato suke yin saɓani don kada su ɗauki cewa fassara alkur'ani mai girma ta tsaya ne akan iya abin da suka fahimta a'a in ma kaji an ce malaman tafsiri sun yi sabani to akwai dalilai waɗanda a ilmance suka nuna cewa ga dalilin da sa aka samu sabani kuma ka san nau'i na sabanin shin sabanin wanda yake ya ci karo da juna ne ko ko ma'anar salaf tana iya shiga in ka dubi tafsiri na ibnu jarir tabari zaka ji ya ce ikhtalafa ahlut ta'wil malaman tawili ma'ana malaman tafsiri sun yi sabani to kaga ashe tun can farko farko tun zamanin ibnu jarir tabari an gane ko tun kafin ibnu jarir tabari tun da mun kawo sabanin sahabbai a cikin tafsiri ina fata ana fahimta ta yana nuna cewa ana iya samun sabani a cikin ilimi wato na tafsiri an gane ko ana iya samun sabani a cikin ilimi na tafsiri don haka yana da kyau yan uwa a fahimci irin waɗannan ka'idodi kada a je kullu a ce mallamai dan me sun kai sabani ko ko dan wani malami ya saba maka marmakon ka diba ikhtilafu tanawwu ne ko ikhtilafu tadad sai ka je ka yi kokarin cewa wane eh, zindiki na ko wane dan bid'a ne ko wane ba kaza ba saboda da wannan ne wasu suke huce huce hucin su akan waɗansu malamai alhali ko sai ka iske ikhtilafu tanawwu ne ba ikhtilafu tadad ba da magana kada ta wane da ta wane ba su karo da juna ba ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya wani yace musulunci wani yace qur'ani wani yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani yace ahli sunna wal jamaa wani ce Allah wani yace Allah to duk ya matsalar Allah shi ke shirya zuwa ga hanya madaidaiciya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi an ka turo ya, ya shirya alqur'ani shine tushe sunna kuma ita ce tare da alqur'anin ba a iya raba su musuluncin kuma shine abinda alqur'ani ya zo da wato shine kumshi alqur'ani da sunnat to me kake so kuma to kaga amma wani saboda da ka sa cikin fassara sai ya samu abin da zai zagin ka da shi dama yana da abin da yake neman a samu sabani don saboda ya ci mutumcin mutane to wannan yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci ya matso eh, su dai ne abin da muka samu gabatarwa na asbabu ikhtilaful mufassirin na gaya muku kuma akwai littattafai da aka yi akan wannan musamman ikhtilaful mufassirin asbabuhu wa asaruhu na wato ustadu doktor mas'ud bin abdullah funaisan na kasar saudiya da sauran littattafai ɗalibin ilimi zai iya komawa cikin su yayi bincike wallahu ta'ala a'lam To, masu sauraro a nan za mu ɗan ja birki domin mu tsaya mu sha shayi mu huta kafin mu dawo insha Allah. Kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku za mu dawo nan da minti goma insha Allah ku dakace mu.